يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين cibiyar yaɗa doyin musulunci ta zarar islam wanda ke shago mai namba aisha shida love shopping complex daura da randa abawa na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ke farin cikin gabatar muku da wannan mp3 mai taken mutuwa rigan kowa wanda shege abdulrazak ya haifan ya gabatar a cikin mp3 muhadarori ne kamar guda bakwai wanda suka hada na farko a ciki shine jinya da mutuwa number 1 jinya da mutuwa number 2 sai na uku mutuna da mutuwa sai na hudu kwanciyar kabari da tambayan kabari sai na biyar tashin alkiyama sai na shiyar hayas daɗi da hatsarin da ke cikinsa sai na bakwai shan ruwan alkausara da kuma suwa za a hana shan ruwan wannan muhadara yana da fa'ida ga dukkan musulmi malam bismillah
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
ta ɗaya daga cikin alarmominmu malam usman ahmad unguwar kanawa kaduna allah ya saka da alkhairi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yana daga cikin addu'o'i waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a rayuwarsa wata addu'a wadda abdullahi bin umar allah shi kara masa yarda ya ruwaito daga annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma inni as'aluka ishatan haniya وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح wannan addu'a tana cikin addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a rayuwarsa manzon Allah yana cewa ya Allah ina roƙonka rayuwa mai daɗi a wata riwaya hadisin yana cewa inni as'aluka ishatan naqiyya ya Allah ina roƙonka rayuwa kyakkyawa kuma ina roƙonka mutuwa madaidaiciya kuma ina roƙonka ya Allah ka bani makoma makomar da ba a shiga cikin kunya domin samunta kuma ba a shiga cikin tozartawa domin samunta wannan tana cikin addu'o'i waɗanda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yake yi a rayuwarsa اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرة غير مخزن ولا فاضح يا الله إنا روكونك رايوة كيكاوة إنا روكونك متوى مديديتيا kun ga abubuwa guda biyu din nan kamar annabi yana aiki ne da wani umarni da Allah ya masa a suratul an'am aya ta 162 da Allah yake ce masa qul inna salati ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Allah ya ce ka gaya musu da sallata da ibadata a wata fassara in ka duba tafsirul bahar muhit na Abu Hayyan a juz'i na hudu shafi na 262 kalmar an nusuku tana ɗaukar ma'ana da yawa ana kiran ibada an nusuku ana kiran yanka annusuku Allah ya ce ka gaya musu sallata da ibadata da rayuwata da mutuwa na baki ɗaya ina yin su ne daidai da yadda Allah umarni ya yi umarni Allah maɗaukaki ya yi umarni la sharika lahu babu tarayya ga Allah wa bi zalika umirtu kuma da yin haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon musulmai wannan ayan Allah yana nuna cewa rayuwar manzon Allah baki ɗaya yana yin ta ne yadda Allah ya umarce shi da yayi haka mutuwar sama saboda haka yake wancan addu'an ya Allah ina roƙonka rayuwa kyakkyawa kuma ina roƙonka mutuwa madaidaiciya ashe kenan rayuwar musulmi a kewaye take da hukunce-hukunce da dokoki tun daga farkon zuwansa duniya har zuwa ƙarshensa kamar yadda shari'a ta yi bayanin yadda hidima ga yaro wato take kasancewa a shari'ar musulunci idan an maka haihuwa me ya kamata ka yi shari'a ta yi bayani to haka kuma shari'an ta yi bayani idan an maka mutuwa me ya kamata ka yi daga farkon zuwan mutum duniya shari'ar musulunci take aiki a kansa har zuwa barinsa duniya babu lokaci guda a rayuwar ɗan adam wanda ake samu mutum ya kubuta daga wata doka daga cikin dokokin Allah tafiyarka zamanka kwanciyarka tashinka sa kayanka aurenka kasuwancinka mu'amalarka duk abin da za ka yi hatta dariya da murmushi manzon Allah ya karantar da mu kun ga muna ta kokari mu san yaya manzon Allah ya yi sallah saboda mu yi koyi da shi ko muna kokari mu san yaya manzon Allah ya yi azumi yaya manzon Allah ya yi aikin hajjinsa to yana da kyau kuma mu san yaya manzon Allah ya karantar da al'ummarsa yadda ya kamata musulmi ya mutu yadda yake zama wajibi musan waɗancan haka yake zama wajibi a kanmu musan dokoki da suka rataye mutuwa wannan yasa ganin mutane da dama suna jahiltar al'amura na mutuwa bisa karantarwar manzon Allah muka shirya wannan muhadara domin tunatar da 'yan uwa abubuwan da suka shafi mamaci da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace da larabci kalimatul janaza bil fathi ta'ni al mayyita wa bil kasri ta'ni sarir al mayyiti idan aka ce jana'iza da larabci al janaza in ta zo da fataha ma'ananta mamaci gawa kenan amma idan kalmar ta zo da kisra ana nufin makara da muka ce za mu yi magana akan dokoki da suka shafi jana'iza muna nufin dokoki da suka shafi mamaci tun daga lokacin da rashin lafiya ya same shi har zuwa lokacin da ya mutu har zuwa lokacin da ake kwantar da shi a kabari abubuwan da ya kamata kowane musulmi ya sani domin babu wanda ba a mutuwa a gidansa sau da yawa ana mana mutuwa sai kaga mutum ya rude bai san yadda zai yi da gawan ba wani tashi yake je kwankwasa kofar malamin unguwansu gafata malam zo ni fa an mun mutuwa sai ya ja gefe ya tsaye bai san abin da za a yi ba malamin nan shine wanda ya dan karanta wani abu daga cikin sunnonin manzon Allah saboda haka shi zai zo ya tsaya maka wannan wanda kuma yadda yake wajibi a kanka ka san yadda ake sallah to haka yake wajibi a kanka ka san yadda ake hidima ta gawa saboda haka yan uwa musulmi wallahi wannan muhadara tana da muhimmancin gaske muna fatan za a kasa kunne domin a samu kyakkyawan sauraro in an samu kyakkyawan sauraro nan ne ake samun kyakkyawar fahimta wannan fasara da muka bayar na kalimatul janaza fasara ce wadda ibnul asir Allah ya ji kansa da rahama yayi a cikin littafinsa an-nihaya fi garibil hadisi wal athar wani malami da ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 606 kamar shekara 815 kenan rabuwarsa da duniya yanzu Allah ya ji kansa nas'aluka allahumma ishatan haniya wa mitatan sawiya wa maradan ghayra mukhzin wala fadih na shirya matsaloli goma sha biyu kaɗai za mu yi magana a kansu dangane da abin da ya shafi mutuwa matsaloli goma sha biyu ba su kenan ba suna da yawa amma waɗannan matsaloli goma sha biyu ya kamata a ce kowannen mu ya san su saboda haka na tsatsamo su na shirya na jera in karantar da mu mu tashi da wannan fahimta a kawunan mu waɗannan matsaloli goma sha biyu idan mun gama su cikin ikon Allah to sauran abin da ya rage ma sake shirya wata muhadara domin karasawa amma idan mutum zai yi tambaya saboda mu takaita wa kawunan mu lokuta ya kasance abin da na faɗa ne zai yi tambaya a kai ba abin da ban faɗe shi ba ta yiwu abin da za ka yi tambaya a kai matsalar tana gaba sai gaba ne zan yi bayani a kanta Allah ya samu dace matsala ta farko ita ce wadda ta shafi mara lafiya kun san galibi kafin mutum ya mutu akan samu rashin lafiya duk da shike hanyoyin mutuwa suna da yawa yanda manzon Allah ya ce hanyoyin mutuwa da Allah ya rubuta wa dan adam guda ɗari ba ɗaya ne inna lillahi tis'atan wa tis'ina maniya Allah yana da hanyoyin mutuwa guda ɗari ba ɗaya akwai zazzabin malaria akwai tuntuɓe akwai hawan jini akwai ciwon suga in kana ta kirga ire-iren waɗannan manzon Allah ya ce akwai hanya guda ɗari ba ɗaya idan ka ketara su to akwai guda ɗaya wadda ba za ka ketara ta ba lokacin da kake ketara waɗannan hanyoyi na mutuwa shekaru na taruwa a kanka kana gama ketarawa shekarunka sun yi yawa to yawan shekarun ma ajali ne manzon Allah ya ce shi ma ɗaya ne daga cikin hanyoyin mutuwa idan mutum baki ɗaya waɗannan hanyoyin suka kuskure shi to akwai guda tana jiransa wannan ita ce yawan shekaru Allah ya samu cika da imani to idan mutum rashin lafiya ya same shi wannan ita ce matsala ta farko akwai wajibai guda hudu a kansa da fatan za a saurara da kyau abubuwa guda hudu suke zama wajibi akan duk mutumin da rashin lafiya ya same shi ta yiwu ka ce to wani irin rashin lafiya sai mutum ya kwanta rashin lafiya mai tsanani wanda bahaushe ke cewa sai an tsaga an kwantar shine waɗannan wajibai ke hawa kansa ko kuma kowane mara lafiya to bil hakika malaman sunna suka ce mana kowane irin rashin lafiya ya same ka waɗannan wajibai guda hudu suna nan a kanka Allah shi samu kiyaye wajibi na farko da yake kan mutumin da rashin lafiya ya same shi shine wasiya akwai hadisi wanda ke cikin littafin Imam Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haqqu imri'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه حديث نن متفق على صحته منظر الله يتي ليس شأن المسلم شين فسرا ما حق مسلم ba siffar musulmi ba ne a ce mutum ya kwana biyu bai rubuta wasiya ya ajiye a gindin matashinsa ba manzon Allah ya ce ba siffar musulmi ba ne kun ji wannan hadisi kuma hadisi ne mai matukar inganci daga manzon Allah mutum nawa ne a wannan ɗakin taron jiya da daddare ya kwanta gindin kansa akwai wasiya a ya rubuta wannan umarni na annabi bai shafi mara lafiya kawai ba yadda malaman sunna suka yi bayani da mutumin da yake da lafiya da wanda rashin lafiya ya same shi dukkan su wajibi ne a kansu duk dare in za su kwanta su yi kokari su ga cewa sun rubuta wasiya sun ajiye a gindin matashin su kamar wata riwaya ta littafin muslim annabi ya ce ma haqqu imri'in yabitu thalatha layalin kwana uku wata riwaya ta nuna kwana biyu ne wata riwaya kuma ta nuna kwana uku saboda haka abdullahi bin umar sahabin manzon Allah yake cewa ma marrat alayya lailatun منذ sami'tu rasulullahi qala zalika tun daga ranar da naji manzon Allah ya faɗi wannan maganar babu dare ɗaya da ya wuce min illa wa indi wasiyyati face tare da ni akwai wasiyata tun daga ranar da naji manzon Allah ya faɗi wannan magana to ba a taɓa samun dare ya wuce ni ba face akwai wasiya na tare da ni kun san dalili domin ɗan adam idan ya taho mutuwa ana kiransa wai transition ko kamar wani lokaci ne da zaka bar wata siffa ta rayuwa zaka koma wani nau'i na rayuwa wannan rayuwa ta duniya rayuwa ce da kana zama da yan uwanka kana ci kana sha kana magana kana mu'amala to zaka bar wannan rayuwa zaka koma wata rayuwa wadda ba a irin waɗannan sannan in ka riga ka mutu da hakki a kanka babu wanda ya sani daga kai sai Allah to mutum ya shiga masifa don haka ashe ya kamata ka mutu din nan babu hakkin kowa a kanka to yaya za a yi ka kubuta daga wannan shine ka rubuta duk sa'ilin da ka zo za ka kwanta ka yi kokari ka ga cewa duk mutumin da yake bin ka bashi ka rubuta a takarda wani yana bi na bashi wani ina bin sa bashi wani na bashi ajiyar kaza ko wani ya bani ajiyar kaza ko kuma na ba mu wani haya ko na karbi hayan kayansa wannan ita ce siffa guda ta wasiya sannan siffa ta biyu mutum ya yi umarni babu mamaki akwai abin da kake so yaranka su yi bayan ka mutu ina so ‘ya'yana su karanci musulunci to ka rubuta ba na so ‘ya'yana su yi talla ka rubuta waɗannan maganganu da ka rubuta idan ‘ya'yanka suka ɗauki wannan littafin to duk maganar da kai musu tsawon rayuwarka wallahi ba ta zama akan su irin maganar da ka bata a rubuce dinnan. domin za su ɗauka lallai fa wannan magana da take rubuce babanmu ya fi damuwa da ita akan duk maganar da ya mana a rayuwarsa saboda haka dole mu ɗauki wannan magana da muhimmanci kaga ɗaya kenan daga cikin amfanoni na wasiya ka rubuta idan ka rubuta sai ka yi ƙoƙari ka ajiye a gindin matashinka akwai wani abu da ake so kuma mutum ya yi a cikin wasiya kamar yadda manzon Allah ya ce walahu shay'un yuridu an yusi fihi idan kana so ka bar wasiya misali kana da burin a ce ka gina makaranta a rayuwanka Allah bai baka dama ba gashi kana da kuɗin to ka yi ƙoƙari ka rubuta ina da burin in gina makaranta saboda haka ko bayan na mutu a gina makaranta ka rubuta a ciki bayan rasuwarka za a yi amfani da kashi ɗaya cikin uku na dukiyarka sulusi kenan domin wasiya ba ta barin sulusi idan an yi amfani da kashi ɗaya cikin ukun nan sai a biya bukatun da duka rubuta misali a gina makaranta a gina masallaci ko makwabci na wani a bashi dubu ɗari ko dubu hamsin ko a bashi naira goma yawan kuɗinka yawan wasiyar da zaka bari karka ce sai mai kuɗi ne yake bari irin wannan wasiya mu lura da wannan kuma wajibi ne akan mu duk sa'ilin da zamu kwanta mu rubuta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haqqu imri'in muslimin malamai suke cewa wannan umarni ne na wajibi wannan shine wajibi na farko akan mara lafiya wajibi na biyu shine mara lafiya ya kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisi wanda ke cikin littafin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutunna ahadukum illa wa huwa yahsunu dhanna billahi ta'ala kada ɗayan ku ya yarda ya mutu face yana kyautata zato ga Allah madaukaki kar ka mutu kana mummunan zato ga Allah akwai wani hadisi wanda ke cikin littafin imamu tirmidhi wanda anas bin malik ya rawaito ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin garin madina ya tafi gaisar da wani yaro matashi ne ba shi da lafiya da ya shigo gidan ya shiga ɗakin da wannan saurayin yake kwance ya zauna a gefen gadonsa sai ce masa kaifa tajiduka yaya kake jin zuciyarka wani irin tunani kake yi ma Allah sai wannan saurayin ya ce wallahi ya rasulallahi inni la arjullaha wa inni akhafu min zunubi wallahi ya ya rasulullah ina fatan in samu rahamar Allah bisa ayyukan da nayi in na tuna alherin da nayi sai in ga zan tafi aljanna in na tuna laifukan da nayi sai in rika gani kaman anya kuwa ba zan tafi wuta ba fadin haka ke da wuya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadha al-mawtini abu biyu din nan ba za su haɗu a zuciyar mutum a irin wannan wuri lokacin da mutum yake kan gadon mutuwa a ce yana tsoron Allah yana kuma fatan ya samu rahamar Allah an samu waɗannan abubuwa a zuciyar bawa manzon Allah ya ce illa afahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhafu face Allah zai bashi abin da yake fatan ya samu din kuma Allah zai tsare shi daga abin da yake tsoro wato lokacin da rashin lafiya ya same ka to kai kokari ka saka waɗannan abubuwa cikin zuciyarka kai ta tunanin zunubin da kai ma Allah me dalili in kana tunanin nan za ka yi ta neman gafara domin matukar rai bai iso makoshi ba Allah yana gafarta ma bawa lokacin da kake kwancen nan kai ta tunani da ina kuruciya nayi kaza har na kai ga dottakona nayi kaza na kai ga tsufata nayi kaza kai hatta zuwa jiya nayi kaza to duk abin da ka tuna ka ce Allah ka yafe mu ya Allah ka yafe mu kaga tunanin da kake ya zama maka alheri sannan kuma kai ta tunanin alherin da kai sai kai ta fatan Allah ka karba mu da ko ina ta sallah duk dare zan yi nafila raka'a goma misali ko ko kuma zan yi sadaka ko kuma ina kokarin zuwa umara ko ina kokarin taimakon talakawa don kana tunanin waɗannan abubuwa sai ka rika fatan Allah ya sa Allah ya karba waɗannan ibada to idan kana abubuwa biyu din nan manzon Allah ya ce Allah zai karban maka bukatunka kuma zai tsare ka daga abin da kake tsoro wannan shine wajibi na biyu da yake kan mara lafiya tunanin zunubin da ya yi a duniya domin ya nemi gafara wajibi na uku mutumin da yake cikin hali na rashin lafiya idan wani yana ihu a ɗakin to ya tabbata ya umarci wannan mutumin ya ba ɗakin tun kafin Allah ya zara ransa ya yi umarni wannan mutum ya fita ya daina wannan kukan shi ma ya samu hadisi muttafaqun ala sihhatihi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito lokacin da sayyidina Umar wani mutum mutumin Farisa da ake kiransa Abu Lu'lu atal Majusi ka san wannan mutumin shi ya daba wa Umar wuka a cikin masallaci to Umar yayi jinya raunukan da ya samu wannan ta'adin da wannan mutumin ya masa to yana kwance Hafsa yarsa matar manzon Allah da ta shigo ɗakin ta ga irin halin da sayyidina Umar yake ciki idan an kawo madara aka bawa Umar ya sha kasan tana ake ganewa shin wanda aka daba mar wuka a ciki zai rayu ko ba zai rayu ba in an bashi madara aka ga madara ta fito ta wannan gyambon to tabbas wannan mutumin zai mutu amma in bai fito ba to wannan mutumin ba zai mutu ba insha Allah ana masa fatan zai rayu sahabbai suka kawo madara aka bawa Umar sai aka ga madara na fitowa ta inda gyambon nan yake inda aka masa rauni ganin haka kowa sai ya ɗaya tsammani rayuwar umar saboda haka sai ita hafsa ta daka ihu ta buga tsawa tana ta kururuwa umar sai ya daga kansa ya ce ya hafsa amma sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu almu'awwalu alaihi yu'azzabu ya ce hafsa yanzu biki taba jin manzon Allah ya ce wanda ake masa ihu Allah zai masa azaba ba biki taba jin wannan magana ba gefen ɗakin kuma akwai su haidun rumi ɗaya daga cikin aminan sayyidina umar shi ya sallaci gawan sayyidina umar abokinsa ne shi ma sai daka ihu ya buga tsawa ya kama ihu sai umar ya ce masa ya su haihu amma alimta annal mu'awwal alaihi yu'azzab haba su haihu yanzu baka sani ba wanda ake masa ihu Allah zai masa azaba bayan ya mutu ya zaka mai ihu saboda haka malamai suka ce wajibi ne idan wani ya fara ihu a ɗakin kai da baka da lafiya maza ka kore shi tunda annabi ya ce za a maka azaba domin kukan da yake yi amma a lura ba wai kuka na kwalla ne ake nufi a gurin ba duk da yake shi ma wannan kukan makaruhi ne kusa da mara lafiya domin za ka sa masa karaya zuciya za ka sa ya fara tunanin eh to lallai ba zai tashi ba daga wannan jinya a maimakon ka karfafa masa zuciyarsa sai ya zamanto kuma ka raunana masa zuciya akwai bayanin sai na cikin wajibi na hudu wanda yake kan mutumin da ke cikin rashin lafiya shine ya kiyaye zikirori idan baka da lafiya to ka kula da zikirori musamman zikiri da ake lokacin kwanciya akwai ɗimbin falala a cikinsu akwai hadisi wanda yana cikin littafin bukhari da muslim hadisin barra bin azib annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya barra idza ataita mabja'aka idan ka taho zaka kwanta fatawadda aka yi alwala wudu aka li salati irin alwalar da kake in zaka yi sallah thumma fajih ala shikikal ayman sannan sai ka kwanta a tsagin jikinka na dama kai alwala irin alwalar da ake yin za a yi sallah sai ka kwanta kuma gefen jikinka na dama wa qul bayan ka kwanta sai ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wadda'tu jambi ilaika wa alja'tu bahri ilaika ragabatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta manzon Allah ya ce wa barra bin azib in zaka kwanta kai haka umarni yake maka ko umarnin na ya zama sunna ko wajibi ya zama wajibi annabi ya ce in za ka kwanta ka yi wannan sai annabi ya ce masa fa innaka in mitta min lailatika in ka mutu a wannan daren mitta alal fitrati za ka mutu akan tarbiyyar musulunci da kai da wanda ya ce la ilaha illallah lokacin da za a cire ransa matsayin ku guda da mutum ya mutu tabbata wannan mutumin insha Allah zai tafi aljanna ashe kun gani da mai lafiya da mara lafiya ya kamata su rike wannan hadisi mu yi amfani da wannan addu'a amma wa ya fi bukatar wannan addu'a wanda ke cikin jinya lokacin da za ka kwanta domin baka sani ba babu mamaki a cikin barci ne Allah zai zara ranka sai kai kokari kai wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in har ka mutu cikin wannan barci a cikin wannan dare to zaka mutu ne akan tarbiyya ta musulunci wa in asbahta idan kuwa ka tashi safiya da rai annabi ya ce a sabta khairan zaka samu alheri washe gari in ka tashi da rai to zaka samu alheri washe gari in ko ka mutu to zaka mutu ne a tarbiyyan musulunci sai annabi ya ce masa waje alkunna akhira ma taqulu kai kokari ka saka waɗannan addu'o'in su kasance ƙarshen abin da ka faɗa a dare ana so in ka sake wata magana to ka maimaita wannan addu'a in dai kai wata magana kafin ka kwanta bayan kai wannan addu'a to ka sake addu'a don annabi ya ce waje alkunna akhira ma taqulu mun samu wajibai guda hudu da suke wato kan mara lafiya akwai wani hadisin ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za a kwanta a karanta ayatul kursi kamar yadda ya taho cikin hadisin abu huraira muttafaqun ala sihhatihi lokacin da abu huraira ya tafi manzon Allah ya sa shi gadin wani hatsi na zakka ko wani aljani ya taho yana satan wannan hatsin abu huraira ya kama shi har da ya masa alkawari in ya sake shi zai karantar da shi ko abu huraira ya yadda sai ya ce masa ka rika karanta ayatul kursiyu a cikin dare har ma ya ce masa in ka karanta ayatul kursiyu lan ya zana ma'ahu min Allah hafizun wala ya qaribuhu shaytanu idan mutum ya karanta ayatul kursiyu to Allah zai turo mala'ika wanda zai tsare jikinsa a cikin wannan daren sannan wani shaidan ba zai iya zuwa kusa da shi ba babu wani aljani da zai zo kusa da shi shi yasa ake so mutum duk dare ya karanta wannan wannan aya ayatul kursi lokacin da abu huraira ya tafi gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce sadaqaka wa huwa kazubu ko lalle aljannin nan ya gaya maka gaskiya amma shi makareci ne to kun gani ashe tun da annabi ya tabbatar da wannan ya tabbata kenan sunna ta manzon Allah kamar shi ne ya karantar da mu domin ita gaskiya duk inda musulmi ya same ta dauka yake kun ga annabi ya gaskanta maganar aljani duk da yake shi aljanin makareci ne amma abin da ya faɗan gaskiya ne sai annabi ya ce ka ɗauki wannan magana kai aiki da ita don haka in zaka kwanta karanta ayatul kursi musamman in baka da lafiya ka karanta ayatul kursi manzon Allah ya ce Allah zai turo mala'ika wanda zai zo ya tsare jikinka wani aljani ba zai iya zuwa kusa da kai ba har ka tashi kun ga idan mutum lokacin fitaransa yayi Allah ya taimaka a ce mala'ika na kusa da shi wannan ana masa fatan zai cika da imani Allah ya samu gani daga cikin hadisai akwai kuma wanda annabi yake nuna mana mu karanta amanar rasulu ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul bakara amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna ko har zuwa ƙarshe wanda manzon Allah yake cewa man qara'a bihi ma fi lailatin kafatahu duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu dinnan a cikin dare sun isar masa malamai suka ce sun isar masa me wasu suka ce sun isar masa wato daga cututtuka wasu suka ce a abin da annabi yake nufi sun isar masa Allah zai kare shi daga sharrin shedan don haka waɗannan ayoyi guda biyu ya kamata a ce mara lafiya yana karanta su duk dare wata riwaya kuma wadda har yanzu tana cikin littafin bukhari da muslim na na aisha take cewa duk sa'ilin da manzon Allah ya zo zai kwanta da daddare yana hada hannayensa biyu idan ya hada hannayensa biyu sai ya yi tofi idan ya yi tofi sai ya karanta kulhuwa falaki nasi sai ya shafe jikinsa baki daya yana farawa da fuska sannan kai sannan dama hagu jikinsa inda duk hannu zai iya kaiwa alhadithu muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi yana cikin littafin bukhari da muslim wanda yake sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tofin da annabi yake a cikin hannunsa malamai sun ce ba tofi ne na yawu ba kafin da shike wani yaji an ce manzon Allah yana tofi to kafin ya karanta din sai ya kakalo yawu ne yawa kwalba na sannan ya bi jikinsa kaga wanda ya zama kazami ko iskar da take fita daga bakinka ita ce ake nufi duk da shike akwai tofin da annabi yakan yi yawun ya dan fito akwai tofin da ake nufi da wato irin wannan kaman yanfusu wannan kalma ana nufin yana tofi ne wadda yawu baya fita a fahimta zai fara tofin kafin ya karanta kaga ya saba da tunaninmu mu za mu tsammaci sai ya karanta sannan ya tofa ko a nana aisha ta ce sai ya karanta sai ya yi tofin summa ya karau sai ya yi tofin sannan ya karanta kulhuwa falaki nasi ya shafe jikinsa malamai suka ce idan kai haka kamar ka ɗauko rigan karfe ne ka saka ka ɗauko wandon karfe ka saka sai ka faɗa filin yaƙi wanda ya kawo ma suka da wanda ya sare ka da takobi duk ɗaya suke babu wanda zai taɓa jikinka kamar ka sa wani garkuwa ne to haka Allah madaukaki zai turo ma tsaro na musamman an fahimta ko nana Aisha ta ce haka in manzon Allah rashin lafiya ya same shi to yana yin haka kuma idan wani daga cikin iyalinsa shi ma rashin lafiya ya same shi manzon Allah yana yi masa wannan tofin sai ya shafa jikinsa nana Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi wannan tofin yana karanta kulhu falaki nasin nan sau nawa sau uku saboda haka idan rashin lafiya ya samu mutum ana so ya yi kokari ya yi wannan waɗannan abubuwa ne da za su taimaka maka isa lahira lafiya da kuma samun kyakkyawan cikawa Allah ya samu dace nas'aluka Allahumma ishatan haniya wa mitatan sawiya wa maraddan ghayra makhzun wala fadih kar mu manta wannan addu'a da manzon Allah yake yi to sai matsala ta biyu daga cikin matsaloli goma sha biyu da zamu yi magana wannan matsala ta shafi wanda ya taho gaisar da mara lafiya ko kuma wanda yake jinyan mara lafiya shi kuma akwai wajibai guda bakwai a kansa da kuma sunna guda daya Allah shi samu kiyaye da farko kar mu manta hadisi ya inganta daga manzon Allah yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 377 da 67 annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ata ar-rajulu akhahu muslima idan mutum ya tafi ya gaida mara lafiya ka tashi ka je ka gaida mara lafiya kuma wannan mutumin ya zama musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashafi kharafatil janna tafiyar da kake yi kamar kana tafiya ne cikin gidan aljanna in ka tashi zuwa gaida mara lafiya musulmi manzon Allah ya ce hatta ya jalisa har lokacin da zai je ya zauna fa iza jalasa idan mutum ya taho gidan mara lafiyan ya zauna gammaratu rahma sai rahama baki ɗaya ta sauko daga gurin Allah ta lullube shi shi wanda ya tafi gaida mara lafiya din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kana guduwatan inda safe ne ya tafi gaida mara lafiyan nan salla alaihi sab'una alfa malikin mala'iku dubu saba'in za su yi ta masa addu'a tun daga safiyan nan hatta yumsi har rana ta fadi mala'ika dubu saba'in zai yi ta maka addu'a yana masa lati har zuwa faduwa rana wanda ya tafi gaida mara lafiya manzo Allah ya ce wa in kana masa'an in kuma da yamma ne mutum ya tafi gaida mara lafiyar nan sallah alaihi sab'una alf malik malakun mala'iku dubu saba'in ne za su yi ta masa addu'a hatta yusbiha har gari ya waye ku duba ladan mutumin da ya tafi gaida mara lafiya musulmi sau da yawa za ka ji mutum ba shi da lafiya amma yan uwa ba a zuwa gaida shi ba a zuwa duba shi bare a san yana bukatan taimako a taimaka masa mu kiyaye wanda zaidu bin arkam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya isa gare shi cewa ba ni da lafiya ciwon kai ne kada ya same ni amma annabi ya taso daga gidansa ya zo ya duba ni ciwon kai ashe rashin lafiyan ba sai ya tsananta wa mutum ba da zarar ka samu labari wane ya yi tuntuɓe jiya to maza ka rashin lafiya ne ko da ciwon kai da sokewa da sartse ko wani abu ya tsone masa ido ko kuma ciwon jinya ce mai tsanani dukkan su matsayin su guda duk mutumin da ya tafi kai da mara lafiya yana samun wannan falala waye cikin mu baya fatan ya samu ya kamata mu rika tuna irin waɗannan falaloli da suka samo asali cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah mu yi kokari mu raya sunnar annabi to da farko idan mutum ya je ya gaida maras lafiya ko kuma ya kasance shine yake jinyar mara lafiya din wajibi ne ya masa tofi mu lura da kyau musamman imam bukhari ya yi babi a cikin littafinsa ya kawo hadisi wanda na aisha ta rawaito ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi gaida maras lafiya ko kuma a gidansa wani bashi da lafiya to yana masa tofi manzon Allah zai haɗa hannayensa ya yi karatu ya karanta kulhuwa falaki nasi shafa masa wannan hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan akwai wata addu'a wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita yin ta kamar misali a cikin littafin muslim wata rana annabi ya tafi gaida sa'ad bin abi waqas da ya tafi sai ya masa addu'a ya ce allahumma shfi sa'adan ya allah ka warkar da sa'adu sai da ya faɗa sau uku allahumma shfi sa'adan allahumma shfi sa'adan allahumma shfi sa'adan kaga in ka tafi gaida mara lafiya ka masa tofi sannan kuma ka yi masa addu'a ka yi koyi da sunnar annabi Muhammad. A cikin littafin Imam Muslim ya kawo hadisi ingantacce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ya same shi mala'ika Jibril ya taho ya gaida shi da ya taho ya ce masa ya Muhammad ishtakaita ya Muhammad baka da lafiya ne sai annabi ya ce na'am sai annabi sallallahu mala'ika Jibril ya ce bismillahi arqika min kulli shay'in yu'zika من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك وانا رواية ايه كنا نجد رواية ويدا سكزو أكي كنغا ملائكة جبريل يا أيوة منظم الله أدعوكو يتي باك دلافيا يتي بان جنداجي سيما سوالنا الدعاء بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس منظم الله da umarnin Allah madaukaki ne ya taho ya karantar da annabi mu yi kokari mu karanta waɗannan addu'o'i Allah ya samu dace Imam Bukhari babin da yayi yasa babu du'a du'aul aidi lil marid babi ne da yake magana akan wanda ya taho gaisar da mara lafiya ya maka addu'a sai ka waɗannan hadisai to daga ciki malamai suke cewa idan mutum ya taho zai yi mara lafiya addu'a kare sanya hagu yayi kokari ya saka dama in ko zai sa hagu to ya tabbata ya hada ta da dama ya masa addu'a sai ya shafa amma kar ya masa da hagu saboda shi musulmi ana so ko duk abin da zai na alheri ya kasance yana gabatar da ne dama akwai hadisi wanda yake cikin littafin imam bukhari yace tamamu iyadatil maridi an yada'a ahadukum ala jabhatihi aw ala yadihi idan ka je ka gaida mara lafiya to gaisuwanka bai cika ba sai ka yi wani abu annabi ya ce ka ɗora hannunka a goshinsa ko a hannunsa ka ɗora hannunka a goshin mara lafiya ko ka ɗora a hannunsa shi ne ibn batal yake cewa a cikin fathul bari ya kawo shafan wannan hadisi mujalladi na goma shafi na dari da ashirin ya ce idan mutum ya ɗora hannunsa a jikin mara lafiya a goshinsa ko a hannun shi ta anisun lahu wato zai ɗebe kewar mara lafiya din idan mutum ba shi da lafiya ka zo sai ka taba goshin sa kaga zai ji daɗi ko yace to ga wani masoyinsa ya zo sai ya ji zafin ciwon yaro sai ya yace wa ta'arrufun li shiddati maradihi idan mutum ya dora hannunsa din nan zai san tsananin ciwon sa zai gane ciwon ya tsananta ko bai tsananta ba kaga kenan li yad'u lahu bil afiya mutum zai san irin addu'an da zai masa ko kuma irin shawarar da zai bashi ko taimakon da zai bar in ka zo ka taba jikinsa ganin da kai da kuma taba shi da kai za ka samu fahimtar irin tsananin ciwon da yake ciki kuma wannan haka yake ko likita ne aka kai masa mara lafiya me yake yi zai taba goshi ya taba ina kun ga ya samo daga musulunci wannan magana tana cikin littafin fathul bari wanda ba littafin yau bane ba jiya ba sama da shekara 500 da suka wuce aka rubuta Allah ya samu dace waɗannan abubuwa karantarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace tamamu iyadatil marid gaisar da mara lafiya bai cika ka je ka gaida mara lafiya to gaisuwar ka bata cika ba hatta ya ba ahadukum ala jabhatihi aw ala yadihi sai ɗayan ku ya dora hannunsa akan goshinsa ko a hannun shi fa yas'aluhu kaifa huwa sannan ya tambaye shi wani hali kake ciki sai ka fara taba goshinsa ka taba hannunsa sai ka ce ya kake ji ci a da sauki ko ka taba jikinsa saboda ka ji tsananin rashin lafiyar da yake ciki to abu na biyu wajibi na biyu wanda yake kan mai jinya yan uwa ko kuma mutumin da ya tafi ya gaisar da mara lafiya ya umurce shi da yin sallah نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضع kun ga wannan da dama mutane sun yi sake da shi idan ka je gaisar da mara lafiya ka umarce shi da yin sallah babu kyautan da za ka yi mishi da yafi wannan bare kuma a ce kai ne ma kake jinyarsa akwai hadisi a cikin littafin muwadda kitabu fahara littafin imam malik allah ya ji kansa da rahama yana cikin littafin al-musannaf na Abdul Razzaq hadisi ingantacce lokacin da Abu Lu'lu atal Majusi ya taba wa Umar wuka a cikin masallaci Allah ya kara masa yarda Sayyidina Umar sai ya suma sai ya farfado sai ya suma sai ya farfado kasan da asubahi ne rana ta kusa bullowa Sayyidina Umar bai yi sallar asuba ba sahabbai da suke kewaye da shi idan Sayyidina Umar ya farfado sai su ce masa as-salah ya amiral mu'minin sallah ba ba kai sallah ba ya suma amma in ya farfado abin da za su fara gaya mishi sallah fa ya amiran mumini sai ya ce musu amma la habba fil islami liman taraka salata ce wallahi babu rabo a musulunci ga mutumin da ya bar sallah zai yi kokari ya yi sallah nan sai sake suma yana farfadowa abin da za su umurta shi za su umurta shi da yi sallah shi kuma sai ce amma la habba fil islam liman taraka sala me yasa na umar yake nufi mutumin da ya mutu baya sallah ina matsayin sa wannan mutumi ba a masa tsammanin yayi kyakkyawan cikawa to da dama akwai waɗanda in rashin lafiya ya same su ya ce bari zai bari in ya samu sauki zai tara su rashin lafiyan wata guda ko sati guda ka yi sallar cewa ina tarawa don ka mutu ba kaga ya mutu da bashin Allah kuma duk mutumin da ya mutu sallah lokacinta ya yi bai yi ba ya mutu ne tsakanin musulmi da kafirci ne ne sallah wallahi in mutum ya mutu ya bar sallah da gangan a gurin sahabban manzon Allah wannan mutum ya mutu kafiri mun ji wannan da kyau mutumin da ya mutu ya bar sallah da gangan wannan mutumi ana masa tsammani ya mutu kafiri Allah ka tsare mu saboda haka wajibi ne mu tabbata muna umurtan majinyatanmu wato bi ma'ana marasa lafiyar mu da yin sallah kamar yadda sai na umar muka samu hadisi yana umurtan ai ana umurtan sa da yin sallah duk sa'ilin da ya farfado sannan na ita sallan nan kun ga ai ba wai dole ne sai kai a tsaye ba annabi ya karantar da mu ko yana da kyau mu tambayi malamai yaya ake sallah ɗaya rashin lafiya ya samu mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa za ka yi sallan nan a tsaye in ba ka iyawa ba ka yi ta a zaune in ba za ka iya ba ba ka yi ta a kwance ko in ba za ka iya a kwance ba ba ka yi ta kana sunkuyo kana nuna alama da ka manzo Allah yake cewa waj'al sujudaka ahfab min ruku'ika ko sai ka sanya sujjada ta fi kasa akan ruku'i ka sunkuyar da kanka kaɗan idan ruku'u ne ka sunkuyar da kanka da yawa idan sujjada ce ba a ce ka dauki wani abu kai sujjada kansa ba ba a ce ka dauki lo manzon Allah ya shigo wajen wani mara lafiya ya ganshi yayi sujjada filo ko annabi ya kafa ya karba jefa sai ya dauko ice kusa da shi ya sujjada manzon Allah ya karba jefa yace ka je kai sallah akan ƙasa in zaka iya in baka iyawa fa aumi iman ka yi ta da alamar sunkuyo ashe matukar mutum yana cikin hankalinsa sallah tana nan wajiba a kansa ai wani ba ba da lafiya in ka taho kun ce sallah ko ya ce haba kai kuwa bari mana tukuna ya dan samu sauki ko to bari ya mutu da bashin Allah Allah ya samu gane wajibi na uku idan mutum ya taho gurin mara lafiya zai gaida shi ko kuwa wanda yake jinyar mara lafiya kamar yadda muka faɗa a baya duk magana da zai akan ciwon da yake damun wannan mutum ya zama yana faɗan alheri kada ya rika magana na sharri ko magana da za ta daga hankalin mara lafiya din misali da ka shigo ka samu mara lafiya jikinsa ya tsananta malam garba hanya za ka kai kuwa wannan ya yi haram duba littafin imam bukhari abdullahi bin abbas ya rawaito ya ce iza da kalan nabiyu alaman ya'uduhu idan annabi ya shiga gaida mara lafiya a gabansa sai ya ce la ba'asa fahurun insha Allah babu laifi da alama wannan yana cikin tsarkin Allah ya so a wata riwaya kuma ya ce masa la ba'asa kaffaratun insha Allah babu damuwa ai da da sauki jikin da sauki shine la ba'as ko jikin da sauki ashe ai ba kamar yadda muke ji ba jikin da sauki kuma ba kariya bane gaskiya ne domin komai tsananin ciwon da kake ciki akwai wanda ya fi ka in ka je ka ga wani sai ka tausaya masa saboda haka idan ka ce da sauki ba kai karya ba la ba'asa tahurun ko la ba'asa kafaratun wa tahurun insha Allah babu da shi da alamar sauki wannan da alamar sarki insha Allah ko na hudu wajibi ne in ji malaman sunna mutumin da yake jinya mara lafiya ko kuma wanda ya taho kai da mara lafiya ya tunatar da shi da kyawawan ayyukansa kamar yadda muka faɗa a baya yana da kyau shi mutumin da ba shi da lafiya ya rika tunanin alherin da ya ko to kai kuma in ka shigo kar ka rika tunatar da shi sharrin da ya ka rika tunatar da shi alherin da ya gabatar imam bukhari ya kawo hadisi na na aisha ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ciwon ajali ya same ta tana kwance ba ta da lafiya abdullahi bin abbas sai ya taho gidan yana so ya shiga gaida ita a wannan lokacin malaman suke cewa wa iya maglubatun ciwon ya mata tsanani ya ci karfinta kasan akwai hali da mara lafiya ke kaiwa wanda da ka gan shi kasan wannan ba zai rayu ba to malamin da ya rawaito hadisin nan yace ta kai wannan halin saboda haka sai Abdullahi bin Abbas ya taho yana so ya je gaida ta sai ce ku shiga ku mata izini ku gaya mata ina neman izini in shigo in gaida ta lokacin da aka gaya mata ga Abdullahi bin Abbas ya zo zai gaishe ki sai ta ce akhsha an yusni alayya ka ina tsoro kada in ya shigo ya dinga kira rani yayi ta min yabo ba na son yabo yanzu tana kusa da mutuwa ta ce ba na son yabo ina tsoro in ya zo zai haka sai suka ce mata haba ana aisha ibnu ammi rasulillah dan babban manzon Allah ya zo zai gaishe ki kice ba kya son ganin shi min wujuhil muslimina yana cikin manyan musulmai sai ta ce wannan gaskiya ne ku ba shi dama ya shigo izini lahu abin da kake tsoron ko shi ya faru abdullahi bin abbas yana zuwa sai ce mata kai fa taji dinaki yaya kike jin jikinki sai ta ce bi khairin in takaitu ina jin alaman alheri amma fa ina ji tsoron Allah muddin na ji tsoron Allah na dan karasa da tsoron Allah a zuciyata to ina fatan alheri kun ji abin da ta faɗa yaya kike jin zuciyarki sai ta ce ina jin zuciyata akwai alaman zan samu alheri shar'i in na karasa lahira da tsoron Allah zuciyata ku duba mata kamar na manzon Allah mace irin wannan na Aisha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun gaya mana cikin matansa babu wanda ya fi so fiye da ita ko a cikin maza babu wanda ya fi so fiye da mahaifinta waye babanta sannan Abubakar cikin maza ba wanda annabi ya fi so fiye da sannan Abubakar sannan cikin mata babu wanda ya fi so fiye da nana Aisha ta zo mutuwa ya ce mata ya kike ji sai ta ce kai ina tsammanin alheri amma fa in nayi kokari na gana karasa yar karamar hanyar da ta rage mun lokacin nan da ya dan sauku gare ni dan kaɗan ɗin nan na mutuwa in na yadda na dan gama shi da tsoron Allah to ina ganin alamar zan samu alheri kun gama bata yanke hukuncin ta samu ba ko ta san wani ya mutu sai yana cewa kai su wani ana aljanna kuna da labari la hawla wala quwwata illa billah نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مقسم ولا فاضح الله يسامح cika da imani lokacin da nana Aisha ta faɗi haka sai Abdullahi ibn Abbas ya ce fa anti bi khairin insha Allah yace kina tare da alheri insha Allah kar ki ji tsoron komai zaujatu rasulillah ki fa tuna ke ce matar manzon Allah walam yunkih bikiran gairki bai auri wata budurwa ba in ban da ke kaga yana kirga mata abubuwan alheri ko ki tuna fa ke ce matar manzon Allah ki tuna fa inna rasulullah lam yunkih bikran gairki bai taba auren budurwa ba in ban da ke ki tuna waɗannan abubuwa kaga yana tunatar da ita ne alherinta abinda ake so mutum ya yi idan ya tafi gaida mara lafiya ya tunatar da shi ayyukan alheri abubuwan da ake fatan wannan mutumin zai samu aljanna a sanadinsu misali ka zo kai da mutum ne malami ne mai wa'azi rashin lafiya ya tsananta yana cikin damuwa daga cikin sahabu da fata malam duba fa wa'azin da ka dinka yi din nan ka yi ta karantar da mutane a musulunci kai ne ka sauke wannan littafi kai ne kake sauke ka kana tuna masa da shi ne ayyukan alherinsa ko kuma ya gina makaranta ko ya yi wani abu wanda yake na yabo ne sai kai ta tunatar da shi a kai abdullahi bin abbas wannan hadisi nashi kamar karantar da mu yake yadda ya kamata mu yi magana gaba mara lafiya to sannan wajibi na biyar idan mutum zai yi magana kusa da mara lafiya ya tabbata maganar da duk zai yi babu ƙarya a ciki idan ya faɗi ƙarya to babu shakka ya dasa sharri ga wannan mutumin mu kiyaye akwai hadisi da ke cikin littafin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza hadartumul marid aw al mayyit idan kun taho kusa da mara lafiya ko kuma mutumin da ajali ya zo masa faqulu khairan to duk maganar da za ku faɗa ku faɗi alheri fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taquluna dan mala'iku suna cewa amin duk maganar da kuka yi Malam Garba ka tuna hotel din nan da muka je wai dan ka kwantar masa da hankali kai bari dai Allah baka sauki akwai shagali gaba to mala'iku suna nuna cewa amin wato kamar ayyukan da ya na masha Allah duk kuma mala'iku na cewa Allah ya sa suna nan an rubuta ba yafe ba kaga sharri kake masa fata ba alheri ba duk kalmar da za ka faɗa ya kasance kalma ce ta gaskiya idan ka taho wayo Allah na mutu na lalace ko ka mutu ka lalace mala'iku za su ce mene amin saboda haka duk kalmar da za a faɗa ta ƙarya a gurin idan akwai mai tsawatarwa ya hana taimako kake yi ga dan uwanka ya zamanto ya cika da imani lahirarsa ta yi kyau kamar yadda duniyarsa ta yi in ya samu kyakkyawar duniyar kenan Allah ya samu dace sannan na shida malamai suka ce mana mutumin da ya gaida maras lafiya ko yake jinyarsa idan ya fita to ya faɗi alheri kada ya faɗi shari shi ma yana da hadisi yana cikin littafin Imam Bukhari حديث عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يأتي خرج علي من عند رسول الله في وجهه الذي توفي فيه rashin lafiyan manzon Allah na ajali lokacin da manzon Allah ya kamu da rashin lafiya rashin lafiyar sa na karshe wanda ya rasu a ciki sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya shiga daki sahabbai suna waje kasa in ciwo ya tsanani ana hana mutane yawan shiga ko kamar yadda likitoci ke yi a asibiti a ce ga lokacin gaisuwa sauransu babu shakka haka ne wannan karantarwa ce ta musulunci domin akwai lokacin da bai kamata a ce kowa ya shigo ba kun ga waɗannan dokoki da muke karantawa in ka taho kar ka yi ihu kar ka faɗi sharri wani ya su wani bai san su ba wani wanda zai zo kai da kai kasuwar gunin jahili ne yana shigowa ya ga siffarka sai ya yi waɗancan abubuwan da aka hana din ko ya ɗaga maka hankali maimakon ya kwantar maka da hankali ka san ko babu mutumin da yake buƙatar kyakkyawar kalma irin mutumin da ke cikin jinya likitoci sun fahimci haka amma karantarwar waye karantarwar manzon Allah ashe ba su suka kawo mana ba musulunci shi ya kawo mana wani ya tafi asibiti aka hana shi shiga zai ce kai waɗannan miyagu sai ya shiga da karfin ko babu mamaki halin da yake ciki yana bukatar natsuwa kai in in ka shigo ba su san irin hakurin ka ba mai yiwuwa ka tada hankali shi kuma mara lafiyar nan in ya ga haka zai gane kenan da wuya ya rai kaga zai mutu kenan yana cikin fargaba ko ba a son abin da zai daga hankalin mutumin da ke cikin rashin lafiya saboda haka lokacin da manzon Allah ciwo ya tsananta gare shi sai sahabbai wasu aka dakatar da su a waje babu mai shiga wurin manzon Allah sai na jikinsa na kusa da shi kuma manyan sahabbai sai kuma matan shi sai na Ali da ya shiga Abdullahi bin Abbas ya ce da ya fito sai sahabbai suka tambaye shi ya Aba Hasanin kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baban Hasan ka san shine mahaifin jikokin manzon Allah ko Hasan da Husaini ya baban Hasan yaya manzon Allah ya tashi yau da safe yaya jikin annabi sai ya ce musu asbaha bihamdillahi bari'an manzon Allah ya tashi da safen nan bisa godiyar Allah ya warke kuna ga sayyidina Ali zai karya eh sayyidina Ali ya ce asbaha bihamdillahi bari'an manzon Allah ya tashi da safe yau kam alhamdulillah ya warke kuma annabi yana cikin ciwon ajali lokacin da ciwon ya tsananta gare shi kenan ba kai ya kai ba kalmar da ka faɗa bari'an yana samun sauki hakika haka din ne domin matukar mutum bai mutu ba akwai ne akwai sauki saboda haka idan ka fito ya cikin wani kai wai abin sai ka gani ba kai koyi da manzon Allah ba kaga ka daga hankalin na waje in ya tafi zai ba da labarin ciwon wane ba zai ba da labarin nan ta kyakkyawan fuska ba ce wani ai jikin kan ba zai kai labari ba idan ka fito aka ce ya jikin wane aka ce da sauki ashe da bahaushe ke cewa jiki da sauki daga ina samu daga musulunci amma da daman hausawan ba su san hakan ba ka yi aiki da ilimi shine kake samun lada yanzu da ka san haka to idan ka faɗa za ka samu lada ko saboda a zuciyarka kana kudurta koyi da waye da manzon Allah saboda haka lokaci manzon Allah ya ce innamal a'malu binniyati Allah ya samu dace nas'aluka allahumma ishatan haniya wa mitatan sawiya wa maratan ghayra mukhzin wala fadir wannan ita ce mas'ala ta biyu wadda ta shafi mutumin da ya zo gaida mara lafiya ko kuma wanda yake jinya mara lafiya to sai mas'ala ta uku mu kiyaye mas'ala ne wanda ce zan yi magana a kai goma sha biyu ku zauna da kyau kuma ku saurara da kyau kuma don girman Allah kada wani a nan ya dinga surutu ko kuma ya kama bacci matsala ta uku idan ciwo ya tsananta ga mara lafiya to akwai wajibai guda uku a kan mutum ana fahimta in ciwo ya tsananta ga mara lafiya to akwai guda abubuwa guda uku da suke zama wajibai a kan mutum bi ma'ana wanda yake kusa da shi wanda ya zo gaida shi ko kuma wanda yake jinyarsa abu na farko wajibi ne mutumin da yake kusa da majinyaci in ya ga ciwon ya tsananta to ya ringa lakanta masa kalmar shahada hadisi ya zo cikin littafin imam muslim annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce laƙinu mautakum la ilaha illallah manzon Allah ya ce ku ringa lakanta wa marasa lafiyan ku da suka zo mutuwa kun ga annabi sai ya kira sunan mara lafiya a gurin da cewa ne mautakum kamar ma yana nufin mutumin ya mutu kenan sai an ga alamar mutumin zai mutu sannan ai don annabi bai ce laqinu mar marbakum ba da ya ce laqinu marbakum ku lakanta wa marasa lafiya in na ziyarci malam Khalid saboda ciwon kai ya fito ba mun gaza mana ya ci ai kai yau na ciwon kasa ce la ilaha ka dinga kalmar shahada ba daga ciwon kan ka ce ni kalmar shahada manzo Allah ya ce mautakum sai kun ga alaman sun kusa da mutuwa lokacin ne zaka ce la ilaha illallah ka umarce shi da yin kalmar shahada man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-mauti dakhala al-janna manzon Allah ya ce domin duk wanda kalmarsa ta karshe a rayuwa ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna sai annabi ya ce yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla zalika ma asabahu aikin rana daya tsawon zamanin da yayi zai kai shi aljanna komai yawan zunubin da ya aikata don Allah ku ji wannan magana ta annabi yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla zalika ma asabahu aikin rana daya aikin awa daya aikin minti daya aikin sakon daya ya kai mutum aljanna manzon Allah ya ce komai yawan abin da ya samu na laifi Allah madaukaki zai gafarta masa Allah ya samu gani wannan hadisi yana cikin littafin muslim kuma akwai hadisai masu yawa akan lakanta wa mara lafiya kalmar shahada amma mu lura sharadinsa sai ciwo ya tsananta mu kiyaye wanda duk yake gefen mara lafiya zai gane ciwon nan ya tsananta ko bai tsananta ba duk wanda yake kusa da majinyaci zai gane hankalinka zai baka to sannan wajibi na biyu duk wani abin da yake ɗakin munkar wanda shari'a ta haramta shi kai da ka shigo gai da wannan mara lafiyan ko kai da kake jinyar mara lafiyan kai kokari ka kau da shi ɗaya daga cikin su shine hotuna kun ga wannan ba karamar masifa ba ce wallahi ta ga mai galibin musulmai a wannan zamani da muke ciki musamman a kasashen mu dinnan abin alfahari ga dan uwa musulmi a yanzu abin ado abin gaye shine rataye hotuna a daki to idan kana jinyar mutum ko ka shigo gai da mara lafiya ka gan shi ya sharafa zai mutu sannan ɗakin nan akwai manne-manne me ya kamata ka yi to ba ma ya kamata ba ne wajibi ne ka cire duk wani hoton da ke cikin wannan ɗaki rediyo a kashe kasan wani yana cikin jinya amma kuma ya saka disko banda nemar wa kai shari yana nema dole dai sai ya tafi wuta ko in tv ne a kunne a kashe shi domin a wannan lokaci ba a san surutu hatta wanda ke kusa da mara lafiya ba a san ya rawaita surutu me aka ce ka yawaita yi kalmar shahada sai kuma ne addu'a gare shi kamar yadda muka karanta a baya Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan annabi abin da yake ta faɗa kenan ya Allah ka warkar da sa'ad ya Allah ka warkar da sa'ad ya Allah ka warkar idan kuma tofi ka rika masa tofi ko addu'a in ciwon ya tsananta ka yi talakanta masa kalma ta shahada matukar ba addu'a za ka yi mara lafiya ba ba tofi za ka yi masa ba ba lakanta masa kalma shahada za ka yi ba wajibi ne ka bar wannan ɗakin ba zan zaman ka ba shi da amfani bare kuma a ce akwai surutu ko kiɗe-kiɗe kaga an auka ma haramu idan akwai cd ya kashe ka san cd ko irin tabbin zamani ko kuma kafin nan ma a kashe sannan idan akwai kalanda akwai kalanda na shugaban kasa da gwamnoni a cire akwai hoto na malamanmu ko haka akwai hoto na malamai za ga malami ya rataye hoton malami a ɗakinsa ko kuma a'a mutum ya zo ya rataye hoton marigayi Sheikh Mahmud Gumi ko Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa ko wasu malamai na sunna suka mutu Allah ya gamsu da rahama to kowane irin hoto yake rataye a cire shi duk wani malamin da ya ce maka rataye hoto halal ne wannan malami yana nema ya bada kai Allah ya mu gani kuma abinda duk ya zamanto akwai shubuha a cikinsa annabi ya karantar da mu abinda ya dace a kai famanitta ka shubuhati haka ne me yace faqadista bara'a bi dinihi wa irdihi wanda aka ce akwai rikita rikita wani malami ya ce halal wani malami ya ce haram sai annabi ya ce to in ka guji haram din tun an yi rikita rikita ka guji abin da yake bai da kyau din kar ka yadda ka dauka halal din ne to ka tsira da mutuncinka in ji annabi kuma ka tsira da me addinin ka saboda haka duk wata kalanda a cire ta hoton kamar da ka dauka aka rataye a bango a yi ne a kawar da shi hadisi ya zo cikin littafin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaika duk gidan da ya zama akwai hotuna mala'iku ba ka shiga kenan abin da ake nufi mutumin da yake jinya aka ce a ɗakin akwai irin waɗannan hotuna wani irin mala'ika ne zai taho ya ɗauki ransa domin dole sai an ɗauki ransa dole a ɗauka sai dai masu ɗaukar rai ɗin mala'iku iri biyu ne ko akwai annazihati akwai kuma ne annashitati idan na rahama ba za su shiga ba waɗanne ne za su shiga wannan gurin to Allah ya tsare mu malamai da dama sun nuna mana sai dai kamar hoto wanda misali ana taka shi ko hoto wanda yake yana rufe ko kuma a abin wasa na yara domin akwai malaman da suke nuna kamar abin wasa irin yar bebin nan haramun ne wannan kuskure ne ka duba adabu gafa ya kawo bayani a kansa abin wasa na yara musulunci bai haramta shi ba haka hoton da ake takawa musulunci bai haramta shi ba kamar wanda yake rufe amma duk da haka rashin hotunan shine ya fi alheri Allah ya samu dace to sai kuma wajibi na uku idan kana jinya mara lafiya ko ka zo gai da shi idan akwai kare a gidan nemi sanda ko zai hana idan ka shigo gidan ka ga kare to ka nemo sanda ka taimake shi manikana kalban laisa bi kalbi saidin wala mashiyatin wala ardin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulli yawm duk mutumin da ya rike kare in ba karnuka guda uku ba da kare na kiwo da kare na farauta da kare da aka sashi a gona wanda yake da shinge gona da ba shinge ma malamai sun ce ba irin ta ake nufi ba gona mai shinge sai ka kawo kare ka saka saboda ya gadin tsakiyar shingen cikin shingen banda wajen sa in ba karnuka uku din nan ba mutumin da duk ya rike wani kare manzo Allah ya ce kowace rana yana asara ladansa kwatankwacin manya-manyan duwatsu to waye sani ma bai samun ladan da ya kai tsawon tsawon sa shi kansa bari kuma a ce kullum za a ɗebe ma kwatankwacin a ce dutsen Uhudu ga wanda ya tafi aikin haji ka duba girman dutsen Uhudu sannan ba ma girman da ya ba aka ce kira kwani ko sai an duki kwatankwacin girman dutsen Uhudu guda biyu na ladan da za a ɗebe ku zubar kullum akwai mala'ika da yake ɗiban jibrila rage malada ta yiwu ka ce a zamanin annabi ya bambanta da zamanin mu yanzu mu yanzu akwai masu kuɗi to waye gaya maka zamanin annabi ba masu kuɗi a mu yanzu akwai miyagu zamanin annabi ba miyagu zamanin annabi rayuwar da aka yi mamunin ta na yanzu kafin bayyanar manzon Allah zamanin jahiliya wanda baka isa daga nan ka isa kukurba wallahi sai ka nemi ijara na wani mutumin da ke zaune a bukur kuma wannan mutum ya zama fitacce sananne misali kafin in je bukur to sai na tafi sai na aikawa mai girma alhaji sali ko sarkin bukur ce to dan kai dade ina so a bani tsaro zan shigo bukur to sai ya sa a yi shela a garin bukur abdulrazak zai shigo bukur ku sani zai shigo ne da ijara ta duk wanda ya taba shi ya taba ni sai ce to to shikenan in ji mutanen garin to dama an san zan shigo in na shigo sai kowa ya bani hanya amma haka kawai ka zo ba a yi shela wani ya maka ijara ba kana ji kana gani za a kwace ma mata a kwace ma dukiya a mashegen duka yanzu akwai irin wannan rayuwar babu ba rayuwar da ake da ijara saboda haka idan kana tsoron miyagu yasa kake aje kare a gidanka zamanin manzon Allah akwai miyagu mai yasa annabi duk da haka bai bada dama a aje karnuka ba in kuɗi kake gadara da shi yanzu zamanin annabi an yi masu kuɗin in matsayi ne mulki zamanin manzon Allah akwai masu mulkin saboda haka babu dalili da zai sa mutum ya ɗauko kare ya aje a gidansa wallahi babu shi masifa ce Allah ka tsare mu don haka wajibi ne duk inda aka samu kare na cikin gidan da mutum wato majinyaci yake kwance a yi kokari a ga cewa an kawar da wannan kare akwai hadisi wanda sahabban annabi guda biyar suka kawo nana aisha da maimuna da abu huraira da abu rafi da usama bin zaid allah ya kara musu yarda sahabban annabi mutum nawa mutum biyar suka rawaito wannan hadisi mala'ika jibril ya taho gidan manzon allah na gaya muku karatun yana da tsawo irin wannan dama ba safai muke samunta ba me hakuri me amfani da ita allah ya samu dace wata rana mala'ika jibril ya zo gidan manzon Allah mala'ika jibril da ya taho sai ya ki shiga gidan dalili saboda cikin gidan akwai kare kuma a jikin labule akwai hotunan mutane saboda haka sai mala'ika jibril ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mur bil kalbi falyukhraj ka je ka sa a fitar da karen nan daga gidanka in ji mala'ika jibrilu fa inna huna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun mala'ika jibrilu yake gaya mawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace murbil kalbi falyukhrij falyukhrij kai umarni a fitar da wannan karen da yake cikin gidanka saboda mu suwa kenan fa inna la nadkhulu baitan ba ma shiga gida fihi suratun wala kalbun matakar cikin gidan nan akwai hoto ko akwai kare mu ba za mu shiga ba in ji mala'ika jibrilu ba zai shiga gidan annabi ba saboda akwai kare akwai hoto kai ko kaya zai shiga gidanka da kare da hoto kana ga zai shigo gidan manzon Allah ma bai shiga bare naka wani wanda aka yi shi bayan shekara dubu da ɗari hudu bayan rasuwar manzon Allah har ma da yan kai ko darajar ta kai yadda mala'ika zai shiga ya ki shiga gidan manzon Allah nana Aisha ta ce annabi da ya taho sai ya gaya mana ya ce to waya aka yi aka samu kare a nan ne ku fitta karen nan ana aisha ta ce sai muka shiga neman kare to musa akwai kare ma a gidan ba ta ce wa idan kalbu jirwun li hasanin au husainin sai kuma muna ta bincike sai muka gani a kasan shimfiɗa imma shimfiɗan hasan imma shimfiɗan husaini jikokin annabi ko a kasan shimfiɗan sai muka ga dan kwaikwayo jirwun ta hata sariri a'a haka fito da kare dukkan su babu wanda ya san akwai wannan karen sai annabi ya dube ta yake mata ya Aisha mata da kala hadal kalb ya ke Aisha yaushe ne wannan kare shigo gidan nan sai ta ce masa wallahi ma da raitu wallahi ban sani ba ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni aka fitar da wannan dan kwaikwayo kaga dan karami ne ma ko ba babban kare ba sannan Aisha ta ce fa amara bihi fa ukhrija thumma akhadha bi yadihi ma'an fa nadaha makanahu sai annabi ya sa aka debo ruwa wurin da dan kwaikwayon nan ya kwanta manzon Allah ya biya yayyafa ruwa a gurin inda ya kwanta sau ɗaya annabi ya zuba ruwa kai da ka je kare ina ga gidanka jikawa za a yi jaka jaka subhanallah in ba mu ɗau shiriya daga manzon Allah ba daga ba za mu ɗauka jama'a musulmi wallahi ba wanda zai so alheri gare mu fiye da manzon Allah ba wanda zai guji sharri gare mu fiye da manzon Allah abinda annabi bai ce mu yi shi ba mu guje shi babu alheri a cikinsa saboda haka babu tsaro tare da kare masifa ce take ciki wanda annabi yake cewa laula annal kilaba ummatun min al-umam la amartu bi qatliha ko in ba dan karnuka al'umma bace da na umarni duk inda aka aka ga kare aka kashe kai kuma har zuwa kai kaga akwai wanda zai je Switzerland kasan turai zai je sayo kare kan kan kana iri iri ya kawo ya aje a gidansa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mala'ika bai shiga gidan da kare ke ciki saboda haka duk inda aka samu kare a yi kokari a ga cewa an fitar da shi matukar mutum yana jinya a cikin wannan gida nas'aluka allahumma ishatan haniya wa mitatan sawiyya wa maratan ghayra mukhzin wala fadih sai mu je matsala ta hudu matsala ta hudu idan wannan mutumin ya rasu to a tabbatar da cewa ya rasu din domin da dama wasu akan binne su madare wani da ya ga mutum numfashinsa ya ɗauke to sai ɗauka ya mutu ne sai a ji abin da mutum da rai sau da yawa kukan ji labari an tona kabari ko har an ji an wanke mutum an zo za a binne sai a ga ya motsi akwai da dama waɗanda haka ya faru da su kuma suna nan wasu ma da yanzu yanzu haka ba zan kawo suna ba amma wallahi na san mutane da yawa dan in na kawo zai zama abin kunya gare su saboda abin da ya kawo irin wannan kuskure rashin sanin hanyoyin tabbatar da mutuwa shi ke sa a je a binne mutum da sauran rai Allah ya samu gani malamai suka ce akwai alamomi da ake gane mutum ya mutu kamar guda bakwai alamomi guda bakwai na ɗaya dakatawar numfashi matukar mutum yana da rai zai ringa numfashi ko idan ransa ya tafa to zai dakatar da numfashi ta inda ake gane numfashin mutum ko da hannu ne za ka kare hannunka a hancinsa za ka iya ji yana numfashi ko bai hanya ta farko kenan hanya ta biyu shakkun basar za a ga idonsa ya tsaya cik baya kittawa wannan alama ce ta cewa wannan mutumin ya rasu hanya ta uku za a ga idanun mutumin sun yi farare kal alama da take nuna cewa jini baya gudana a cikin idon hanya ta hudu ita ce gane bugawar zuciyarsa ta tsaya to ta za a yi a gane zuciyar mutum ta bar bugawa abubuwa kamar guda uku da akwai biyu yanzu an samu ƙarin guda na ɗaya ana kara kunne daidai zuciyarsa za a ji zuciyarsa tana bugawa bal bal bal bal in aka kara kunne daidai kirjin mutum za a gane musamman a kara ta gefen hagu ko domin zuciya ta hukunci ta ina hagu kirjin mutum amma ta hagu musulunci ya karantar da mu sannan likitoci ma yana tsammani sun tabbatar da haka haka ne ko to to sannan hanya ta biyu na ganewa shin zuciyar mutum na bugawa ko ba ta bugawa shine ya ɗora hannunsa a jijiyan wuyansa za ka ga likitoci suna yin haka za ka an sa yatsa a kasan kullum mutum ko mara lafiya za a gane shin zuciyarsa tana bugawa domin in zuciyar tana bugawa za ta rika harba jini zuwa sama za a ji wannan ju- jijiyar tana bugawa tana harbawa to ta nan za a gane idan ba ta harbawa wannan mutum ya rasu to hanya ta uku da ake da aka da ake gane mutuwar mutum bi ma'ana ake gane zuciyar mutum ta bar bugawa a wannan zamani shine amfani da stethoscope haka ake kiran ta ko da turanci abinda likitoci suke amfani da shi a sashi a kunne sai a manna shi a kirjin mutum wato wannan yana dago yana dago bugawar zuciya yana sawa wato shi likitan ya gane shi zuciyarsa tana bugawa wannan ko ko ba ta bugawa abubuwa guda uku kenan ko dai a kasa a kasa kunne a kirjinsa ko kuma a dora hannu a wuyansa jijiyan wuyansa ko kuma a sa wannan alatu abinda likitoci suke amfani da shi na gane bugun zuciya ko ba abinda zuciya na bugawa ko ba ta bugawa hanya ta biyar na gane mutum ya rasu jikinsa zai yi sanyi in ka taba kafansa zaka ji sanyi kalau in ka taba hannunsa zaka ji yayi sanyi kansa zaka ji yayi sanyi amma in ka ji kafafunsa sun yi sanyi saman jikinsa bai yi sanyi ba bai mutu ba domin dama ita mutuwan daga ƙasa ake fara zare rai malaman sunna haka suka tabbatar mana don haka don kafafunsa sun yi sanyi saman jikinsa na nan da dumi bai mutu ba hanya ta shida ga larabawa da turawa akan ga hancin mutum ya dan karkace ga wanda ke da hancin kenan larabawa kuma da turawa sannan akan ga kafarsa ta lankwashe sawun shi za a ga ya lankwashe to waɗannan wasu hanyoyi ne daga cikin waɗanda muka kirga na gane alamar mutum ya rasu ko bai rasu ba sannan alama ta bakwai za a ga bakinsa ya buɗe wani ma za ka ga ya fidda harshensa waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da ake gane mutum ya rasu ko bai rasu ba hanyoyi ne yana da kyau mu kiyaye su amma babban shawara ga 'yan uwa musulmai idan mutum aka yi tsammanin ya rasu a yi kokari a nemowa likita domin likita ya fi mu sanin hanyar mutuwa ya zo ya tabbatar da mutuwar wannan mutumin kafin a yi gaggawan zuwa binne shi Allah ya samu dace to akwai wajibai abubuwan da suke wajaba idan an tabbatar da mutum ya rasu akwai wajibai guda shida da kuma sunnoni guda uku wajibi na farko da zarar mutum ya rasu a rufe idanunsa domin idanunsa za ka- za su kasance ne a buɗe kamar yadda ya zo cikin littafin muslim hadisin ummu ummu salama ta ce da kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan abu salama wa kad shakka basaruhu lokacin da manzon Allah ya shigo yana shigowa sai ya samu idanunsa sun riga sun tsaya cik mecece alama alamar ya rasu fa agmabahu da manzon Allah ya ga cewa idanunsa sun tsaya din nan sai ya sa yatsunsa sai ya rufe idanu ashe rufe idon mutumin da ya rasu sunna ce ta annabi haka ne ko to bal hiya wajibun wajibi ne hiya min wajibati ma umira bihi musulmi tana cikin abubuwan da ake wajabtar musulmi yayi matukar manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya zama mana wajibi babu dalilin da zai sa ya koma matsayi na sunna da zaran ka shigo kaga mara lafiya ransa ya fita to abu na farko da zaka yi ka rufe idanunsa da wace hannu ake rufe idan mara abin nan mutumin da ya rasu mamaci da hannun dama ka sa babban yatsa da yatsa tsakiyarka doguwar yatsan nan da babban yatsa ka sa ya karfe idanunsa a hankali ba wai dannawa za ka yi ba in dai lokacin da rai ya fita ne ka sa hannun nan za ka ga idanun su rufe matukar ba an bari ya dare ba domin in ya dare wani yana son darewa ko an yi kokari an yadda ba zai rufu ba saboda haka yasa ake son wajibi na farko rai yana fita a yi kokari a ga cewa an rufe idanunsa mu bi wannan abin da kyau domin babu mutumin da gidansa ba a mutuwa Allah ya samu cika da imani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya tsunsa ya rufe idanun abu salama sai ya ce inna ruha idza qubida tabi'ahu basar annabi ya ce idan aka zare rai saboda karfin sha'awan da gangan jiki yake ma rai ka san kowane mutum abu biyu ya gina shi ko da rai da gangan jiki kuma akwai tsananin kauna tsakaninsu gangan jiki yana tsananin kaunar rai to gashi kuma lokacin mutuwa za a zara rai za a raba shi da gangan jiki to gangan jikin nan yana tsananin son rai shi ko rai din nan za a cire shi ne ta sama lokacin da aka zara rai manzon Allah yake saboda tsananin soyayyar da ke tsakaninsu sai gangan jikin ya biran da kallo saboda haka ana gama zara rai zaka ga idanun mutum na kallon sama kai na kenan rai yadda Allah ya samu cika da imani wajibi na biyu da zaran rai ya fita daga cikin mutum